الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الحاتم لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداده العزيز اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأخرجنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتني فقده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله بسم الله شافي نا عالم نعم لكن كل سلاح شافي نفس السن السلاح to ina ne mai ƙwa'idi ne zo ba to ina ne ومن ذلك A- akwai alif a gaban galli kafa ko gambaki wa man galida نعم fil qira'ati نعم wanda yayi galadi a cikin karatu نعم
in an ce galadi نعم shine yin kuskure a cikin karatu نعم bi kalimatin da kawo wata kalma نعم min gairil qur'ani wanda ba ta alqur'ani ba نعم
ka gane ai sai ya kawo wani larabci نعم
wanda ba na alqur'ani ba da kuskure نعم sajada ba da salami نعم ya yi sujada bayan sallama kamar ya yi zance ne a cikin sallah نعم da mantuwa نعم wa in kana min alqur'ani amma idan kalmar ta kasance daga alqur'ani ne نعم kamanni ne ya- ya- ya dauke shi نعم daga wata sura zuwa wata sura نعم saboda kamanceceniya نعم kamar isar annabi Musa نعم duk inda ka same ta tana kama da juna نعم a cikin surorin alqur'ani نعم ka gane ai نعم to idan ya kawo wata kalma amma ba a gurbin da yake karantawa take ba نعم amma an an bincika ta akwai ta a cikin alkur'ani نعم to fala su juda alaihi ba wani sujada a gari نعم ka gane ai نعم yawwa kamar kisar annabi musa نعم yana karanta suratu ah, suratul namli نعم
kaga akwai inda ya kama da kisar da ta zo a cikin su- suratul qasas نعم ko yana karantawa a suratul namli a cewa wa alqi asaka a wata sura kuma a ce wa alalqi asaka kaga duka magana ɗaya ce wa alki asaka wa an alki asaka sai ya kawo waccan kalmar a waccan surar ba gurbinta ba To, da makamantan irin wannan to fala su juda alai babu sujada tunda duk ma'anar ɗaya ne illa an ya tagayyara lafuzu نعم ka gane ai sai dai in ya jirkita lafazin نعم
ya canja lafazin نعم wanda kwata-kwata babu shi a cikin alkur'ani نعم ba kuma haka ya zo a ƙur'anin ba au ya fi ma'ana ko ya ɓata ma'anar ba, ba, ba haka ake nufi ba ka gane kamar ya ayyu hallazi na amanu sai ce ya ayyu hallazi na kafaru ka ga wannan ai ya ɓata ma'ana ana magana da masu imani ya ka kawon da shi ɗaya ne ma a cikin ƙur'ani ya ayyu hallazi na kafaru sai dai sai dai allazi na kafaru ina suke da darajar da za ta ya ayyu hallazi na guri ɗaya ne aka kira su da wannan kalma ya ayyuhan lazina kafaru to in ya baddala ta da ya ayyuhan lazina amanu to wannan kan fa yasjudu ba'da salami zai sujada bayan sallama ko an ce kuli ayyuhal kafirun ce kuli ayyuhal mu'minuna kaga ai ya bata ma'anar dan ba haka Allah yake nufi ba to zai sujada bayan sallama wa man na'asa fi salati wanda yayi gengedi a cikin sallah fala sujuda alaihi babu sujada a gare shi wa in saqula nawmuhu amma idan baccinsa yayi nauyi a ada salata wal wudu'a ya sake sallah bayan ya sake alwala dan karewar alwala ita ta kawo bacin sallah in bacci yayi nauyi alwala tana warwarewa نعم in ku alwala ta warware a cikin sallah ai ba magana saboda haka a sake alwala sannan a sake sallah نعم
to alhamdulillah sai mun tashi wa aninul marid to sai me ziya shafi 60 da nawa da tara tanbihun fadakarwa man akhara salata duk mutumin da ya jin- duk mutumin da ya jirkinta sallah ila lokaci daruri zuwa lokacinsa na laruri mutum ya jinkirta sallah ba jirkitawa ba fa jinkirtawa daban jirkitawa daban yawwa jirkitawa ai canjawa ne ko wannan kuma jinkirtawa daga jinkiri mutumin da ya jinkirta sallah ya ya akara ta ilal waqti daruri zuwa lokacin laruri ba a bayan mun faɗa akwai mukutari akwai laruri ba likulli wahidatin minha a, ikhtiyari wa daruriyun kowace sallah ta farilla tana da lokacinta na mukutari da lokacinta na laruri shi ma larurin ai lokacinta ne amma na, na, na larura to duk wanda ya jinkirta sallah har zuwa lokacin laruri mu lura da kyau ba fa zuwa waqtil qada'i aka ce ba. ba zuwa lokacin ramako ba lokacinta ne amma na laruri min gairi uzurin ba tare da wani uzuri ba wanda shari'a ta yadda a jinkirta sallah har ya kai lokacin laruri to duk wanda ya wannan asima ya yi zunubi ballantana wanda jinkirta ta ta zama lokacin ƙara'i wannan ba asima ba ka gane ya aikata kaba'ira ne ya da ya zama tariku salati duk wanda ya jinkirta sallah har ta shiga lokacinta na laruri asima ya yi zunubi wal uzuru to shi uzurin da shari'a ta yadda a dalilinsa ka jinkirta sallah har zuwa lokacin laruri alhaihu jinin haila idan aka ce ke me yasa baki sallah ba sai yanzu bayan rana ta yi ja baki sallah la'asar ba sai ce ai da a farkon muku tarin jini bai dauke ba yanzu ne jini ya dauke mu a cikin lokacin laruri shi yasa na yi wanka nake sallatar ta to wannan tana da uzuri ba ta da laifi a wajen Allah na biyu wa nifasu da jinin biki bai ɗauke mata ba sai a lokacin laruri saboda haka ta yi wanka ta sallaci la'asar ko a zahar da la'asar a lokacin wannan ba ta da laifi a wajen Allah wal kufru da kafirci ka ce kai me yasa sai yanzu kake sallah yace yanzu ne na musulunta a cik- a- a farkon mukutarin nata ni ba musulmi bane yanzu ne a cikin larurin na musulunta shi yasa nake sallatar ta a yanzu shi ma ba yi da zunubi don a mukutalin bata waje ba a kansa ba wasu ba da ƙuruciya yanzu ne ya balaga ya kwanta bacci bayan azahar ku sallah asar sai- sai sai ya yi mafarki na kuma shi ne na farko a rayuwarsa ka ga yanzu ne ya balaga saboda haka ya tashi ya yi wanka yake sallatar azahar amma kuma lokacin la'asar ya shiga kaga azahar ta shiga laruri wannan ba yi da laifi don ya sallaci azahar a wannan lokacin wani junun da bugun aljani ko farfadiya aljanu suka buge shi bai farka ba sai da lokacin laruri ya yi saboda haka yake sallatar ta a lokacin shi ma ba yi da laifi wani igima'u da suma ya suma ne bai farka ba sai a lokacin laruri saboda haka yake sallatar ta a wannan lokacin shi ma bayi da zunubi wannan mu da bacci makara yayi bai farka ba sai da lokacin laruri yayi shi yasa yake sallata a cikin lokacin laruri bayi da zunubi wani nisyanu da mantuwa ya manta yana ganin yayi sallah ashe bai yi ba sai da lokacin laruri ya shiga sai ya tuna ashe fa bai yi sallah ba saboda haka yake sallatar ta a laruri wannan ma bayi da laifi to duk wani uzuri ka gane ai da ba wannan ba in mutum ya jirkinta sallah har ta shiga lokacin laruri asima ya yi zunubi amma an waɗannan ne su ne masu wannan uzuri su ne mai asta yake maka wajdurikul ma'azuruna al-ma'azuruna masu uzuri aba- ababen yi wa uzuri ai mun san waja al-mu'azziruna min al-arabi ba da al-ma'azuruna da al- al-mu'azziruna al-ma'azuruna ismu maf'ul wanda aka musu uzuri al-mu'azziruna masu kawo hanzari wa- wanda suka kawo uzurin su, wanda kuma waɗanda aka yi wa uzuri to al-ma'azuruna sun fi samun afuwa an kira su masu waɗanda aka musu uzuri already an riga musu uzurin su ka almu'azziruna masu kawowa ba lalle ne a karɓa ba sun kawo dai sai an bincika bal ma ana zargin su ne har ba manzo Allah an faɗi wata kalma a kansa da sai kama da zargi afallahu anka lima azinta lahu Eh, me yasa ka musu izini akan uzurin da suka kawo na su zauna a gida to alhamdulillah sai mu risala shafi na'am hukuncin da na ya karin jiya na wanda ya bar azumi ana yi masa bulala sama eh shi ka fara da abin na yana kafin kan kafara daban wa- wa- wancan haddi ne nam nam nam haddi daban kafara daban ake.
kafaran ya sauka kan ya zai sauka a kansa na gaya maka haddi daban kafara daban nam nam
haddi daban kafara daban kowanne ba ya ɗauke kowanne aka masa bulala tamanin saboda ya sha azumi ɗaya da gangan ba uzuri a wata ramadan wannan haddi aka yi masa sannan kuma kafara tana nan ita kuma haƙƙin ubangiji ne da ake tsammani in yayi wannan allah zai karɓi tubansa kamar ɓarawo ne da ya yi sata aka yanke masa hannu kuma abin da ya sata yana nan dole ya mayar wa mai shi kayansa yanke hannu ba zai hana ya biya sata ba biyan sata ba zai hana a yanke hannunsa ba don ya dawo da shi ya ce ga kayan ku nan To, eh wannan ka biya haƙƙin ɗan adam saura haƙƙin Allah shine a yanke hannu in an yanke maka hannu kuma ba zai sauke maka haƙƙin ɗan adam ba dole ka mai masa kayansa in abin yana nan to ina za mu tashi babu ɗaharatul ma'i ko naka babun fi ɗaharati ne mudafun ne wa mudafun ilai babu ɗaharatul ma'i wannan babi ne da zai mana bayanin tsarkin ruwa shi kansa ruwan da za a yi sallah da da za a yi tsarki da shi ko a yi alwala ko wankan janaba ko wankan haila ko wankan biki ko ruwan da ake wanke tufa mai najasa wasaubi da kuma tsarkin tufafi wanda za a yi sallah da shi wal buqati da kuma guri da za a yi sallah kamar almakami ne fil- fil buqati al mubarakati min al shajarati an ya musa al buqa din bagire hausa suka sanar suka ce bagire eh shine bagire Buq- buqa kenan dalkin gurin da ake yin sallah wa ma yujizu da abin da yake isuwa min al libas na tufa fi salati a cikin sallah abin da zai ishe ka yin sallah na tufafi a matsayinka na namiji da kuma abin da zai ishe ki yin sallah na tufafi a matsayinki na mace duka zai gaya maka a cikin wannan babi wal musalli kaga mai yin sallah yunaji rabbahu yana ganawa ne da ubangijinsa shi yasa ya bude maka babin da wannan kalma al musalli yunaji rabbahu mai sallafa yana ganawa ne da ubangijinsa to fa alaihi wajibi ne a kansa an ya ta'ahaba ya yi tattali da tanadi lizalika domin wannan ganawa da ubangiji to ya ake yin tattalin gana da ubangiji ana yin sa ne bil wudu'i da yin alwala au bi duhuri ko da yin wanka in wajaba alaihi duhur idan wankan ya wajaba a gare shi in yana da janaba ko jinin haila ya dauke ko jinin biki to ba za ka je ka gana da ubangijinka da datti ko najasa ba sai ka tsarkake jikinka sannan ka je ka tsaya a gaban Allah kana munajati ne yau ko sarkin garinku ne ya gayyace ka yace ina neman ka da karfe kaza ka zo za mu yi wata magana ai ba ka je masa daga ka tashi a bacci baki yana wari da kayan bacci da datti a jikinka ka je masa ba to balasana ubangijinka da ya gayyace ka ka zo ka gana da shi a lokuta guda biyar mabambanta to wajibi ne ka yi tattali ka yi tanadi lizalika domin ganawa da ubangijin wa yakunu zalika wannan tsarkin ko alwalar نعم ko wankan janaba ko wankan haila ko wankan bikin نعم yana kasancewa ne bima'in ɗahirin نعم نعم da ruwa mai tsarki نعم gairi mashudin bi najasatin نعم wanda bai cuɗanya da najasa ba ka gane ai نعم wala bima'in hakanan ba a yin tsarki da ruwan da نعم kad kaɗan ma ta gayyara launuhu launinsa ya jirkita نعم li shay'in a dalilin wani abu kalaɗahu da ya cuɗanye shi نعم min shay'in najisin au ɗahirin abin da ya cuɗanye shi na wani abu mai najasa au ɗahirin ko ko mai tsarki نعم ko wani abu mai tsarki ne ya cuɗanya shi نعم shi ma yana hana yin alwala ko wankan janaba da wannan ruwan Na'am.
ballantana ruwan da najasa ce ta cuɗanya shi نعم illa ma gayyara ta launuhu al-ardu نعم sai dai abin da ƙasa ce ta jirkita launinsa نعم ga jirkitawa ba jinkirtawa نعم al'ardu ƙasa ce gayyarat launahu نعم ta jirkita launinsa نعم allati wacce huwa shi ruwan biha yana tare da wannan ƙasar نعم allati i- wacce ita ƙasar نعم huwa shi ruwan biha yana tare da ita نعم.
shi ma ba ɗebowa aka yi aka ɗebo ƙasar aka zo aka kwaɓa ba نعم tare aka same su نعم mazauninsu ɗaya min sabakatin shine kanwa نعم kwalin kanwa da ruwan sama ya taru ko kuma kogi ya biyo ta wurin ko ruwa ya ɓuɓɓugo daga ƙasa نعم ko rijiya ce a kwalin kanwa نعم in aka ɗebo ruwa tana zartsi na kanwan نعم to wannan ba zai hana a yi tsarki da shi ba saboda allafi huwa biya tana tare da shi نعم ba haɗa su aka yi ba au hamatin ko bakar ƙasa taɓo kenan نعم eh, fi ainihin hami'atin shine ham'a din hami'a ko ka ce hami'a ko ham ko ham'at duka luga ne na tabo saboda mazaunin sa ne tabo ne a gurin sai ruwan yayi baki baki launin wannan taban au na hauhi ma ko makamantan su نعم irin su farar kasa da jar kasa kaga duk ba suna canza ruwa ba ya launin su to in dai tare suke haka aka ɗebo ruwan نعم da wannan launin kasar نعم ko da yayi fari kamar an sa madara نعم ko ya yi jajir kamar an sa koya نعم in dai kasar ce haka wannan babu komai نعم me ishimawi ai ya gaya maka a awil jari ko fi ma'adin zirnikin ko ruwan da yake gudana a mahaƙar kwal kaga kwal kwai baki ne Ga- ga- gawayi ne ruwan da ya fito a gurin da yake zaune dole ya yi baki kaman an wanke rubutu kaman tawada نعم to ba zai hana da wannan bakin a yi alwala ko tsarki ko wankan janaba ba wa ma'u sama'i ka ga ruwan sama mu- mu- mu- mu- mubtada awwal kenan wa ma'ul uyun da ruwan marmaloli wanda yake bubbugowa a ƙasa نعم um, shine mubtada sani wa ma'ul abari da ruwan rijiyoyi jami'a na albiru al'abar نعم ruwan rijiyoyi shine mu- mubtada asali wa ma'ul bahari da ruwan teku ruwan kogi kenan shine mubtada arrabi to labarin shine ɗayyibun ɗahirun mutahirun shine kabarun mubtada waɗannan ruwaye ma'ul sama'i wa ma'ul uyuni wa ma'ul abari wa ma'ul bahari ɗayyibun mai daɗi ne a shari'a ɗahirun kuma mai tsarki ne shi kansa mutahirun kuma mai tsarkakewa ne lin najasati ga najasosi kowace iri kenan jam'in najasa maniyi ne fitsari ne kashi ne jini ne ruwan kwata ne giya ce ta taba duk wannan ruwan kowanne aka samu yana tsarkake wannan najasa wa maguyira launuhu abinda aka jirkita launinsa bi shay'in ɗahirin da wani abu mai tsarki halla da ya jiɗe fiye a cikinsa shi abu mai tsarkin in baka san sakwatanci ba halla fihi da ya fada cikinsa ko da ya- da- da- da ya sauka ba za ka samu mahalli ba almahallu gurin jiɗa ismin maf'ulu ne na halla ya hullu ko ko ko ya- ya- ya hillu Eh, in kace ya hullu na walwalewa ne wahalu ugudatan halla ya hillu mahallan almahallu ismu maf'ulin ne gurin da ake sauka ake yada zango gurin zama kenan to halla da ya sauka shi wannan abu mai tsarkin fihi a cikin ruwan na'am
ka gane ai abu mai tsarki nono ne na'am ko zuma ne kamar yadda mai ahalar mai izziya ya kawo maka misali da waɗannan na'am to fa zalikal ma'u wannan ruwan na'am wanda wani abu mai tsarki ya jirkita na'am ɗahirin wannan ruwan yana da tsarki in ya- in ya taba ka ba na jasa ba ne na'am ka gane ai za ka iya amfani da shi wajen ayyuka na al'ada na'am ka gane ai na'am kamar yin wanka soso da sabulu na'am ko ka wanke tufanka mai datti na'am ko ka dafa tuwo ko ka dama kunu na'am wannan duka za ka iya yi saboda yana da tsarki a cikin kansa na'am gairu mudashirin amma baya tsarkakewa na'am fi wudu cikin alwala ba zai ma alwala ba na'am saboda wani abu bako ya jirkita shi na'am au duhurin ko kuma yin wanka na'am ba za a yi da wannan ruwan ba au zawali najasa ko gusarwar najasa na'am fitsari kai ko kashi ka gusar da najasar da take gurbin na'am ko kuma najasa da taɓa tufanka ko gurin yin sallah duka wannan ruwan ba zai tsarkake ba ko ka wanke da bokiti guda na irin wannan ruwan na'am ba zai fitar da wannan najasar ba tana nan na'am
wa ma gayyaratu najasatu na'am abinda najasa ce ta jirkita shi na'am falaisa bi dahirin wannan ba mai tsarki bane shi kansa in ya taba ka shi ma najasa ne sai ka wanke shi kansa kwata ne idan najasa ce ta jirkita shi to haramun ne kai kowane irin amfani da shi na'am da na al'ada da na ibada duk ba za a yi da shi ba na'am saboda falaisa bi dahiri shi ba tsal- ai ba mai tsarki bane fi nafsihi wala mudahirin kuma ba mai tsalkakewa bane ligairi shi kansa bai da tsarki ba abin da za a yi da shi sai- sai zubarwa haramun ne a yi kowane irin amfani da shi saboda laisa bi dahirin wala mudahirin na'am wa qalilul ma'i kaga kadan din ruwa yunajjisuhu qalilun najasa kadan din najasa yana najasantar da shi na'am wa in lam tugayyiru ko da bata jirkita shi ba na'am wannan ya dauki ɗaya kauli kenan na'am amma mai eh, ashimawi ko ko mai mai iziya kai eh shine yace ah, wa wa in kana al-ma'u qalilun wan najasatu qalilatun ko sai ce kur- kuriha minhu al-wudu an karanta yin alwala da shi ko wannan kuma sai dauki ɗaya kaulin yace kaɗan ɗin ruwa kaɗan ɗin najasa tana najasantar da shi wa in lam tughayyirhu ko da bata jirkita shi ba wa qillatul ma'i qalanta ruwa ma ihkamil ghusl tare da kyautata wanke jiki na'am sunnatun sunna ne na'am wa sarfu minhu barna na ruwan alwala ko ruwan wanka na'am guluwun wannan zulfafawa ne cikin addini na'am wa bid'atun kuma bid'a ne saboda me wa qad tawadda'a rasulullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi alawla bi muddin da mudin nabi duk da cikar jikinsa shi ba ramin ne bane amma yayi alwala da mudu guda wanda sai ka hada hudu sannan yake zama sa'i daya wa huwa waznu radalin wa thuluthin shine ma'aunin radal daya da thuluthin radal da ma'auni na kasar bagadaza wata ɗahara manzo Allah sallama ya yi wanka na janaba bi sa'in da sa'i ɗaya duk da cikar jikinsa wa huwa shi- da- da kuma cikar gashin kai da cikar gashin saje da gemu wa lihiyatuhu kassan wa sadrun muwassa'u gemun manzo Allah cikakke ne da sajensa amma duk da haka aka rawaito yayi wankan janaba bi sa'in da sa'i ɗaya wa huwa arba'atu amdadin shi ko sa'i shine mudun nabu hudu wanda aka ce yayi alwala da mudu ɗaya to sa'i shine arba'atu amdadin shine mudun nabu guda hudu bi muddihi da mudun nan nasa alaihi salatu wassalam to alhamdulillah ko da ya fita to alhamdulillah na'am yaya za ka ce kisra ina ka ɗauki rufu'ar ma'u ha ga ma- duka ma'u ma'u ne wa ma'u sama'i wa ma'ul uyuni wa ma'ul abari wa ma'ul bahari wata ai mudafin ilaihi ne ma'u din mu- mudafin ne as-sama'i mudafin ilai kamar ka ce babu dari ko suratun nasi kaga mudafun ne wa mudafun ilai to ma'u din mudafun ne as sama'i mudafun ilai to idan ka hada su gaba daya eh sun zama mubtada to labarin su shine dayyibun shine shine shine khabaru awwal lahirun shine khabaru sani mudahharun lil shine khabaru salis alhamdulillah sai ne barka da hitowa ya himma wanda bai cuɗanya ba kamar mutagayyirun ne bacci ko ba bacci sai ne barka da hitowa hashiyatul adawi to shahi shahi na tamanin to mu ce saba'in kenan hashiyatul adawi ina za mu tashi to waje alaman mallam ya tuk ko sa'iran ila mashi'atihi waje ala Allah ya sanya ai sayyara shi ne ya zo da ma'anar ja'ala a nan sayyara Allah ya kasantar mallam ya tuba wanda bai tuba wa minal muminina daga cikin muminai ba min alkafirina ba wanda hada mutu bai tuba ba min alkaba'ir daga manya-manyan zunubai wa mata ya mutu musirran alaiha yana nan naciya a gare ta to Allah ya sanya shi sa'iran mai kasancewa ko ai zahiba malam yayi rafkanuwa anan ya fassara sa'idan mai fadul a matsayin sa'iran mai sinus aka ce fara zahaba idan mai sinu ne sa'iran mai sinu shi ne zahiban amma mai sadi sai dai ya zama ka'inan mai kasancewa mala ya yi rafkanuwa a nan shi mai yin sharhi inda sa'iran ɗin mai sadun ne ba mai sinun ba wanda yake nuna fara ikiwanu kana ko to shi kuwa in ka ce zahiban to daga sa'iran mai sinun ne sa'iran mai kasancewa ai ka'inan mai kasancewa ne ila mashi'atihi zuwa ga mashi'ar Allah ai iradatihi ta'ala abinda Allah ya nufa da wannan bawa ya mutu yana aikata kaba'ira in dai musulmi ne duk fasikancinsa duk laifinsa ba ka da bakin da za ka ce masa ɗan wuta ne ba ka da wannan inda ya mutu yana musulmi duk zunubinsa komin yawan zunubin ko da Allah ya ce yana yawan wannan zunubin azaba iri kaza mashayin giya ga irin azabarsa ya mutu yana shan giya bai tuba ba ko mazinaci ga irin azabar da Allah ya tanadar masa kuma ya mutu yana zunan bai tuba ba kai dai ba ka da baki ka ce masa ɗan wuta Allah ya san ya jingina shi zuwa ga mashi'arsa ai iradatihi ta'ala in sha'a azabahu in Allah ya so ya aqabahu ko yayi masa uquba ita ce azaba bi adi fami a'a wannan far babu aqabahu bi adlihi ka gane ai aqabahu bi adlihi ko kuma ka bar far aqabahu yayi masa uquba to fa bi adlihi wannan Allah ya hada shi da adalcinsa kai mummuna an saka maka da mummuna ba za ka ce an zalunce ka ba abinda kai ne aka hada ka da wa in sha in Allah ya so gafara lahu yayi gafara gare shi to fa bi fadlihi wannan Allah ya hada shi da falalar amma kai a nan duniya ba ka da bakin yanke masa ba koma ka ce masa dan wuta ne tunda ya mutu yana shan giya ko yana zina Allah yana iya yafe masa tunda dai musulmi ne sun mastadalla sannan malam ya kafa dalili alama kala abu abin da ya faɗa na jingina shi ila mashi'atillahi bi kauli ya kafa dalili da faɗin Allah ta'ala da ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha naka akwai maduna to a sa a sama ayar ƙur'ani ce inna Allah haƙiƙa shi Allah la ya gafiru baya yafewa an yi shiraka bi idan aka yi shirka da shi har aka mutu ba a tuba ba ana nufin har aka mutu ne Allah ba zai yabe ba in dai mutum ya mutu bai tuba ya zama musulmi ba نعم wa ya gafiru ma duna zalika amma yana gafarta koma bayan shirka نعم kowanne irin zunubi in dai ba kafirci bane ba shirka bane نعم mutum ya mutu da shi to Allah yana gafartawa amma fa liman ya sha to kaji ila mashi'ati ne ga wanda ya so yana gafartawa an mutu ana laifi ba shirka ba liman ya sha'u ga wanda ya so wanda bai so ba kuma Allah ya kiyashe masa ya azabtar da shi ko mhm to alhamdulillah suratul nisa wannan ma yajibu itiqaduhu ba نعم أن من عاقبه بناره أخرجه منها بإيمانه نعم والحمد لله قوموا أكثر شافي نانا وأكثري تو أنا لا متابع أفرقون فطرة ne? wala tuqbalu iradatu duniha ba a karban nufin koma bayan saki uku mun faɗi kalmomin nan kaliyatun bariyatun ba'inun battatun batilatun haramun habluki ala garibiki aka ce wal mashuru annaha salasu to wancan eh yawwa yawwa wa qawluhu al halalu alayhi haramun karshen sutura ta biyu daga sama wa ƙaunuhu a faɗin magidanci wanda yake da aure ba ba gauro ba sai yace alhalalu alaihi haramun duk abin da Allah ya halatta masa shi yanzu haramun ne gare shi نعم
to yalzamuhu bihi yalzamuhu saki yana lazamtarsa bihi da wannan ƙaunin kuma ka san menene نعم duk abin da Allah ya halatta masa din bai zama haramun ba in ya je ci gaba da yi ba laifi sai dai matarsa kam ta haramta gare shi ita kadai ce idan ya gane ko da bai kira sunanta ba ya ce duk abin da Allah ya halatta masa haramun ne a gare shi to yalzamuhu ay yalzamuhu talaqu saki yana lazamta sabihi da wannan lafazi نعم illa an yuhashiya lafazan sai dai idan ya coge ta da lafazi ya ce banda matata auniyatan ko aniyarsa a ransa ko da bai faɗa da baki ba a nufinsa yana nufin banda matarsa duk abin da Allah ya halatta masa haramun ne gari to a nan take fita to amma ita shari'a tana aiki da zahiri ne wa ya san abin da yake zuciyarka in niyya ce in ali mu lafazinka kawai muka ne saboda haka za mu raba tsakaninka da matarka sai dai an kamala da lafazi mun ji wal mashhur qawli mashhuri dai anna sarah kalmar tafi نعم
ka gane ai نعم wa wa sarihuhunna sarahan jamila kalma ce ta saki ko da a- a a qur'ani نعم eh wa sarihunna eh, ka- eh, ya rasulullahi ka- ka sake su sarahan saki jamilan kyakkyawa نعم ka gane ya nisa annabi نعم ko نعم idan in kuntum la turidun alhayata ad-dunya wa zinataha fata'alina ummatikunna wa usarrihukunna sarahan jamila ku zo zan sake ku saki mai kyau to in ka ga matarka as-sarah wal firaqa ko ka tayi rabuwa kinayatu wannan kinaya ce wannan tsakauli mashhuri fa wanda ya fi shahara a malikiya amma akwai wanda suka dauka kawai saki ne sai dai batun kuma in an ce kinaya ana iya tambayarsa me kake nufi da wannan kalma in ya ce saki ne saki ne wakila a wani kauli yau wa kaji ba ka ce sarihun a wannan mabayyani ne kamar ka ce na sake inda alkurani ma ya kawo wa muhtamalatun akwai lafazin saki wanda yake mai kunsa shine muhtamala ka izhabi kamar ki tafi gidan wa'azubi ko ki je ki yi gauranta wa kharuji ko kuma kafe ki fita
dan girman Allah a gobe da lata ka duba shimfadar nan naka wa kharuji ki fita نعم نعم ka kore ta a gidanka نعم wan sarufi ko kuma ki- kafe ki koma نعم نعم ki juya kai نعم ta fita ba da saninka ba kada gida ba ta nan sai ta dawo kace ki juya نعم
wa'ataddi kije kije ki idda نعم
wa alhiki bi ahliki kije ki riski iyalanki iyayenki to wannan aka ce muhtamala ne fa yuqbalu ma aradahu ana karbar duk abin da ya nufi da wannan lafazin نعم in yace ina nufin ta ta- ta koma gidansu ne su je ta gyara halinta ba saki ba ana ana karba in yace saki ne kuma ana karba da izhabi da wa'azubi da wakhruji wan surufi aka ce duka fa yuqbalu ma arada ana kalban abin da ya nufe shi نعم walau sa'alatu talaqa da za ta tambaye shi saki ta- ta ce ka sake ni fa ajaba sai ya amsa mata bi lafazin da lafazi ka sake ni yace eh kaga ai la- lafazi ne kuma amsa ce amma da bakinsa bai ce na sake ki ba ko ta tambaya ya ce eh ka sake ni eh au ishara ko kuma nuni ishara haka da ka kenan ba lafazi ba wai ka sake ni ne da kata in tafi gidanmu yayi haka Ah, yana lazimi Ka- ka sake ni sai yayi haka in tafi yayi haka kuma isharar mufihimatan mai fahimtarwa ta gane ta gane cewa ya amsa mata tambayar da kai to lazima saki ya lazamce wai ba sai ya ce na sake ki kadai ba yi ko da tambaya ta yi ka sake ni yace eh kaga lafazi kenan ko ka sake ni ya gyada kai kaga ishara ce mufihima wacce take fahimtarwa to lazima saki ya- ya lazamce ka katbihi kamar rubutawansa saki نعم bai yi magana ba bai yi isharar ba ya ɗauko takarda da alƙalami ya rubuta ni wane na saki mata ta wance ran kaza ga watan kaza shikenan me iziya ya gaya maka lazimahu ma katabahu abin da ya rubuta ya lazamce shi in saki ɗaya ne in biyu ne in uku ne ya tabbata wa in ko wa in fazihi wa in fazihi نعم da zartar da shi in ka duba sharhin face ka katibihi wa infazihi ai zaɗin kisra ne ba to ya zama adabin katibi wanda aka masa jarra da kafu tashbihi kaulasa ɗin ya kawo kisra ka katibihi wa infazihi ba rubutawar kaɗai ba sai ya zartar ya bata ko ya ba alwalinta نعم ya rubuta amma sai ya koye bai bayar ba har yanzu saki bai auku ba sai ya zartar نعم
ka katibihi wa infazihi kamar rubutawansa da kuma zartarwansa نعم
wa yasri saki yana yin naso نعم bi ibafatihi da raba saki ila ab'ad ya zuwa ga ban- bangalolinta ab'ad kamar yace na saki rubu'inki to yayi naso zuwa ga salafatu arba'in din yi kamar kamar na yanci ne in ya ce ya yanta rubu'inta to yancin ya yi na so ila salasati arba'iha in ya ce ya yanta nusufinta to sauran nusufin ma ya yanci to haka nan saki in ya ce ya saki a wani rubu'inta ko ushiri نعم to tis'atu a asharin din gaba ɗaya shi ma ya tafi نعم a saki Fa- ina ina fata an gane نعم wa yukammalu muba'adahu ana cika abin bangalantarwa kamar yace na miki rabin saki to za a cika rabin ya zama cikakken saki guda ne eh eh wace ne tana kallon kowa
Wannan da ake muka lalata mu a zamanin da ha tun da kaga mala ya kawo ana yi tun da dai shari'a ba ta san labun saki ba yawwa ita shari'a ba ta san labun saki ba ba ta san wani rubu'i ko sulusi na saki ba saki an san guda ɗaya an san biyu an san uku Mhm. a to kaji eh a, kuma muryarsa ce wannan ta yi maganinsa wa shakku fi adadihi yin kokonto cikin adadin saki yulzimu akasarahu yana lazamta mafi yawan sakin alal mashuhuri ana shakku ɗaya ne ko ko biyu ne idan a sahu ne ana kokonta raka ɗaya ko biyu ba ana gina akan mafi ƙanƙanta ba to wannan ana ginawa ne a- alal alal akasari idan yana kokonta raka ɗaya ne ko biyu aka sai a bar shi a raka ɗaya ne ya kawo ta biyu da ta uku in yana kokonton uku ne ko biyu to an ɗauki biyun ya kawo ta uku da ta hudun yana kokonton hudu ne ko uku to a ɗauki ukun ya kawo ta hudun to shi saki ba haka ba ne an yi saki ɗaya an yi biyu sai kuma yanzu ake kokonton wai saki na biyun nan na uku ne ko na biyu ne saboda daɗin an ɗau shekaru an manta kasa irin wannan yana faruwa an yi saki ɗaya aka daɗe sai da aka shekara goma sha sai aka ƙala yin wani sai kuma aka samu shekara ashirin ko talatin sai aka ƙala wani to wai na bayan nan ɗaya ne ko ya biyu ga shi dai yanzu an yi wani yanzu wanda aka yi a bayan saki ɗaya ne ko da saki biyu ne to yulzimu akasarahu alal mashhuri yana da rubuta mafi yawa kawai saki uku ya auku alal mashhuri abu sa dan kada je ayi zaman haramu ga la a dauki mafi yawan akan a dauki mafi kankanta wa kullu ma adati ilayhi ko yaushe matar da ya saki eh, ta dawo wajensa ah, ba da zaujin bayan miji mutumin da ya saki raji'i ya yi wa matarsa saki daya bai yi kome ba har inda ta ta ƙare har ta je ta yi aure ta yi aife-aife wancan mijin ya mutu ko ya sake ta ta gama idda ko ta kaba kuma ya zo ya sake aurenta eh? waɗallaka hawa hadisin sai ya mata saki ɗaya bayan da ya mata saki biyu lam ta hila lahu ba za ta ƙara halatta gare shi ba illa bi muhallilin sai da wani miji da zai halatta masa ina fata an gane Ya- yana nan in ma biyu ne yawa suna nan ko shekara talatin ta yi ba sa tare ko ta auri wani- ko ta auri mazaje ka gane ai in dai bai kai uku ba maduna nihayati bai kai karshen saki saki uku ba suka rabu to duk sanda ta dawo waɗancan igiyoyin suna nan a yanke ba abin da ya rage a baya shine ya rage a yanzu in yi yawwa sai yau sai sai ya cika an yi wani aure an dawo sannan sannan yake rushewa illa an yi silar salasa sai dai in ya saki saki uku da fatan a tunkuda daya ka gane ai tunkuda daya wai ba lafazi ɗaya ba ya mata saki ɗaya ta yi kome ya yi kome ya kala mata ya yi kome ya yi uku ba tare da ta yi wani auren ba kaga igiya ta kare sai ta je ta yi aure eh? to in ta dawo yanzu kamar shi saurayi da budurwa suka yi aure igiyoyinsu uku suna nan yanzu tun da dama can ya saki guda uku da fatar to ga wani kauli amma yana da rauni wanda malam ya kawo wakila aka ce sahillu wannan matar tana halatta ko igiyoyin suna warwarewa ya zama sabo babu saki ko daya a yanke ba da salasi an hatin bayan aure uku ya mata saki biyu kuma bai yi kome ba ta je ta yi aure ta ta auri wani shi ma ya mutu ko- ko ko ya sake ta ta gama idda ta je ta auri wani shi ma ta- ya- ya mutu ko ya sake ta ta gama idda ko ta kaba ta je ta auri wani mutum na uku bayan ya mutu ko ya sake ta ta gama idda sannan ta dawo wajen mijinta na fari wanda ya mata saki biyun nan to a wannan kaula aka ce yanzu ta dawo da igiyoyinta guda uku wancan auren kowanne kamar ya damar da igiya guda ɗaya ne. amma wannan ƙaunin yana da launi to yaushe ma haka zai faru zai wuya duk da dai yana faruwa ka yi aure uku har yanzu kana jiranta to alhamdulillah a amma akwai saura wala ya haji musani ma duna salasi ma duna salasi sakin da yake koma bayan saki uku wala ya haji musani baya rusa saki na biyu in ka mata saki da- da da- da bai kai uku ba ɗaya ne ko biyu to shi kenan duk sanda ta dawo wannan igiyar tana nan a yanki ina ina- ina fata an gani to alhamdulillah baya rushewa sai fa ba dallaka zaujatahu ba to alhamdulillah sai ne Ak- ak- aqrabul masalik ba a ƙarƙin wata kayan wannan ka sai wa mai da yi a kai wannan ko ka karɓo irin yadda ka karɓo biyu kuma ka karɓo da mutum kuma ka karɓo amma ka mutum sai a karɓo a kawo da matsala sai a karɓo su biyu da kuma kai ina ne a ƙarabu a kan fasali shafi na nawa muke to ina ne a cikin wanda fasali muke to muna cikin fara'idul wudu'i yawwa wane to ni ga- ni ga- gasulul yadaini a ƙasa da gasulul yadaini ko ya haka ne wa gasulul rijilaini da wanke ƙafafuwa guda biyu bilka a baini tare da idan dinan sawu anna ci aini masu tsulowa su su biyu bi mufin salar saƙaini a mararrabar ƙauri guda biyu abinda yake rabe ƙauri da dunduniya a nan ne irin sawu yake tsulowa gefe da gefe mata hudima ta tahuma tare da bibiyar abin da yake ƙarƙashinsu daga idan sawu abin da ya ƙarƙashinsu na kwalin nan na jijiya duka a bibiye shi da wankewa ka uku musaihi kamar kwalmin ƙafafuwansa guda biyu na shi ne aka masu ko uku musu to aka yi ta siniya uku musaihi kwal- kwalmin ƙafafuwansa guda biyu duk zai bibiye shi da wankewa wani diba ta kalilu a sabi'i huma a sabi'i hima ne ba yawwa an so tsatsefe ɗan yatsun ƙafafuwa wadalku kafifun ko da cuccuɗawan kafifun sassauƙa na ɗan yatsun ƙafan biyadin da hannu wadalkun da cuccuɗawa cuccuɗan kuma katifin sassauƙa biyadin da hannu bayan tsatsakewan kuma a cuccuɗa da hannu shi ma farilla ne kamar waddalku ne ba ya cikin farilla alwala ba to sai maka sifa ya ya siffanta maka irin cuccuɗawan kafifin ake yi sassauƙa biyadin kuma da hannu shi ma farilla ne a cikin gababin alwala wa muwalatun da kuma jerantawa in zakar in har ya tuna yana sane da cewa alwala yake ba in nasiya ba in ya manta ne to ko awa nawa ne in ya tuna zai tsola daga inda ya tsaya amma in yana sane ya yi ajiyar har ya gama ba tare da yankewa ba wannan farilla ne in zakara wa kadara in ya- in yana sane da alwala yake yi wa kadara kuma ya samu ikon jerantawa ko da yana sane sai da sai da iko akwai ma'azzikir wal qudrat shine azzikir wal qudra shine ya kashi da sunan fi'ili wancan suna ne azzikiru suna ne al qudra suna ne wannan kuma fi'ili ne in zakara wa qadara in ya tuna kuma ya samu ikon jerantawa wa banan nasi mutlaqan annasi wanda ya manta bana zai yi gini mutlaqan in ya ce maka mutlaqan komin tsawon lokaci ko ya kai awa goma ne sai ya tuna ah ni fa da na fara alwala har na wanke fuska sai na manta na tashi to yanzu kawai ya gina daga nan ya wan- ya- ya wanke hannun dama da hagu ya yi shafar kai da kunne ya wanke kafa ya je ya yi sallah shine mutlaqan zai gina bi niyyatil itimami da niyyar cikawa in yazo zai niyyar cika alwala wanda da yayi ta a yanke ba wai niyyar alwala sabuwa zai sake ba niyyar sa tana nan sai dai yanzu zai yi ne bi niyyatil itimami da niyyar cikawa yace kal ajiz kamar wanda ya gajiya shi ba wai ya manta bane yana sanne amma ba yi da lafiya ba zai iya jeranta alwalan ba to amma shi ba mutlaqan bane in lam yufarriq idan bai yi sakaci da yawa ba wato lokacin bai yi tsawo da yawa ba tun da shi yana sane ba mantuwa ba ne in ya zama jinyar ta yi tsawon da ba zai iya gama alwala ba sai ya kai minti talatin ko awa guda a to wannan ya bar alwala ya koma yin taimama jinyar tasa ta yi tsananin da ba zai iya yin alwala ba ina fata an gane amma idan annabi ne mutlakan ko mun tsawon lokaci kawai bana zai gina amma shi al'ajibu in lam yufarri idan lokacin bai yi tsawo ba wa illa idan shi wanda ya gajiyan nan ko mara lafiya ba zai iya yi a jere ba to bana zai gina ne malam ya dul matukar yin alwalan ba zai yi tsawo ba bi jafafi udurin da ƙeƙashewar wata gaba in har ba zai iya yin alwala ba kafin ya kai wanke kafa kafin ya wanke gaba ta gaba wanda ya wanke yanzu ta bushe in ya wanke hannun dama kafin ya gama wanke hannun hagu har hannun daman ya bushe eh a to wannan kan ya bar yin alwala ya koma taimama wa menene ma lam ya dul bi kafafi udwin wa zamani ka gane ai matuƙar bai tsawaita ba da bushewar gaba wa zamanin da kuma ɗaukar tsawon zamani itidalan ko wa zamanin itidala da jafafi udwin wa zamanin bushewar gaba da kuma tsawon zamani itidala da suka daidaita su su biyu kal'amidi kamar mai gangantawa mai ganganta jinkirin ba mantuwa ba ba kuma rashin lafiya ba to shi ma ko da gangan ne akwai illan ya tsulil fasulu kenan idan labewan bai yi tsawo ba zamanin bai yi tsawon da har waccan gaba ta bushe ba ko da da gangan ne shi ma zai iya ginawa wa ata bil mansi wanda ya manta zai zo da iya abin da ya manta ne faƙar kaɗai in ɗala ko da lokacin ya yi tsawo iya wanda ya manta bai wanke ba kawai ita zai yi ba ruwansa da saulan da ya riga ya wanke su a baya wa'illa in kuwa ya kasa gane wacce ce ya wanke a gabobin wacce ce bai wanke ba to a adama ba da ya sake abin da ya biyo bayansa bi tartibin da jerantawa to alhamdulillah saura waniyatu daga cikin farillan alwala sai ne الله هو الواضح ina ne mara alƙasun allahu alwade tamarini na takwas to yawwa a lamba ta biyu ba lan yu'azziba muhammadun alhayawana muhammadu lan yu'azzibi alhayawana ko Ah, ba zai taba azabtar da dabbobi ba lan din nan harfu na sabin irin yadda ya mana li'irabi ju- jumlar jiya uridu an ya hadu al-khadim to lan din nan harfu na sabin harafi ne na fata yu'azzibu fi'lun mudari'un mansubun yu'azziba ko fi'lun mudari'un mansubun bilan alhayawana maf'ulun bihi mansubun shine maf'ulun bihi mansubun ko yawwa to kaga ita lan ita ce harfu nasabin wa nafin wasu ibali ba zai taba azabtar da dabba ba yau haka ake fasara ta da yi ba kamar lamba bai azabtar da dabba ba wancan abin da ya wuce kenan wannan kuma lance ba zai taba azabtarwa ba to ita ma tana sa fi'ili mudari yin yin fata to alhamdulillah sai ba kenan mun gama a ina ne alaji duba takwas tamrini na nawa tamrini na shida ba'a jumlatan fi'iliyatan ka sanya jumla fi'iliya fi'iluha mubari'un amma fi'ilin nata ita jumlar ya zama fi'ili ne mubari'i ba ma bi ba ba amri ba inda fi'ili nau'i uku ne kowanne ya zo a farkon jumla ana kiranta jumla fi'iliya to jumla fi'iliya amma mudari'inta ya kasance ko fi'luha mudari'un fi kulli makanin kalin a cikin dukkan gurin da yake mawufanci inda aka yi dashi dashi aka yi dugo-dugon nan shine makanin kalin to kowanne ka gane ai za ka sako jumla ce da take da fi'ili mudari a dukkan wannan tsakanin وبين على وبين علامة إعراب الفعل كما كبين علامة لإعراب wannan fi'ilin na farko alwilidanu yara ƙanana ka gane ai alwilidanu ba ismul jam'i bane kuma jam'ul muzakkar salimi ko to sai ka ce alwilidanu yashabuna fil nahari suna yin linƙaya a cikin ƙorama ina fata an gane suna linƙaya a cikin ƙorama ko alwilidanu ya gasiluna fil nahari suna yin wanka a cikin ƙorama duka yana ɗaukuwa to ya ga siluna kaga fili ne mudari'i ko wanda fili ne mudari'i kuma daga cikin af'alul kamsat ya ga siluna kamar ya fa'aluna ne innahari shi ne jarun wa- wa majarurun na shida ko Mm, to sai mun koma can shafin nan lamba ta ɗaya ba ga na biyu ga na uku ga na hudu ga na biyar can ka gane in za mu je na shida kuma sai mun dawo wannan shafin sai mu ɗauko na shidan mu je mu koma wancan gefen ga na bakwai ga na takwas ga na tara ga na goma yawa ba dama da hagu ba ne shafin ne ya ƙare sai kuma bai gama jera ma ba tunda shi daga sama zuwa ƙasa yake bi ba dama da hagu yake ɗauka ba yanzu sai mun koma ga lamba ta biyu can yanzu mun yi lamba ta ɗaya sai ka ce almuluku sarakuna yuhibbuna ulama suna son malamai ka gane ai to kalmar yuhibbuna shine fi'li mudari'i da yafi kama a wannan jumla kuma fi'ili ne wanda yake daga cikin af'alul kamsati almarfu'u bil wawi wanda ake masa rufu'a da waw tunda almuluku salakuna mubtada ne yuhibbuna ulama shine khabarul mubtada shi ko labarin mubtada rufu'a yake dauka to wannan waw din shine alamar rufu'a li'annahu min al-af'al al-khamsati domin yana da cikin fi'iloli guda biyar wanda tabbatan nu'ara yake zama alamar rufu'a yawa tabbatan nu'ara ka gane ai shine alama shi ma wancan ya ga siluna da yashabuna duka tabbatan nu'ara allati rafu'uha bi thabatin nun tabbatar nu'aran nan shine alamar rufu'a din idan wani abu ya zo na fata ko sukun sai a shafe nunin din sai a ce lam lam yuhibbu al ulama ba sa san malamin kaga wannan ba zai yi daɗi ba yawwa to sai ka ce yuhibbuna al ulama na uku shine anti ya zainabu ko taf'alina alal basatin anti ya zainabu ya ke zainabu taf'alina kina yin aiki alal basatin ko ah to to shike alal ba'isina ga wanda suke cikin tsanani wa al'imul ba'is al-faƙira alba'isu shi ne mufuladi alba'isi na saboda ala ne alba'isu na ne alba'isu alba'isu na jam'insu kenan sai ala ta mai da wauɗin ya koma ya wanda suke cikin tsananin talauci daga alba'asa'u ne ita shi ma daga alba'asu tsanani alba'asa'u tsananin tsanani to alba'isuna ko alba'is wanda yake cikin tsanani ko to anti ya zainabu ya ke zainabu ko tas'ina kina taimako daga asa'i alal ba'isina ga wanda suke cikin tsananin talauci ko tsananin rayuwa to daga awun taf'alina zaka dauko wanda mukadaba ce ita ma fi'ilinta tabbatar nu'ara shi ne alamar rufa in wani abu ya zo na fata'a ko ko sukun sai a shafe nuna sai a ce taf'ali sai a ce lam taf'ali alal ba'isina amma da yake ana so a tabbatar da aikin ne to sai a bar nu'ara din a cire lam din anti ya zainabu tas'ina ko taf'alina ka gane ai kina aiki ko kina taimako alal ba'isi na wanda suke cikin tsanani as-safina tani jiragen ruwa guda biyu ta jiryani fil bahri tana gudana a cikin teku as-safina dama ba kwale-kwale ba as-safina tani jiragen ruwa guda biyu ta jiryani tana gudana su su biyu fil bahri a cikin teku ka gane ai to idan fata'a ta zo ko sukun sai a shafe nunu sai sai zama lam tajriya amma kaga nunin to alamar rufu'a ne domin kabarul mubtada ne a safina tani shine mubtada tajriya ne fil bahri shine kabarul mubtada shi ko rufu'a yake dauka to wannan tabbatar nu'aran shine alamar rufu'a tunda tasniya ne shi ma lima lam me gaban asiya ba ne? lima lamta kiɗi asiya ba ya faɗi mutu don me ya sa ba kiɗin ke tufafi ba ya ke fatima eh ba za ka sa nunin tun da lamni tana shafe nunin shine alamar sukun ɗin lima lamta kiɗi asiya ba me ya sa ba kiɗin ke tufafin ki ba ya faɗi mutu amma da da ba lima lamɗin sai ka ce ta kiɗina siya ba kina ɗinke tufafi ya fatima ya ke faɗi matu to wannan lamɗin ita za ta shafe maka nunin ɗin ya kawo maka guraben da babu filolin domin ka san yadda ake jujjuya su alhamdulillah mun samu biyar saura biyar Mhm. Mm, alwilidanu eh mun kace eh waladani dama ai daga waladu ne ka gane jam'i ne na na alwaladu kuma jam'i akwai al'auladu shi ma jam'i ne al'auladu alwildanu duka jam'i ne na alwaladu lugogi ne daban-daban akwai wildanun mukhalladuna ko akwai kuma gilmanu ya duhu alaihi akwai gilmanu akwai wilidani to duka suna ne na jam'in yara ƙanana to alhamdulillah sai ne akwai adiya akwai mulha to ina ce mulhatul irabi mulhatul irabi shafi ga wanda baiti za mu tashi to babu a harufin illa ko ko hurufu to shi kenan duka jami'i ne babu hurufin illa ya ce ni na ce babu a harufin illati da alhurufu da al'arufu duk ismul jami'i ne babi ne na harafofin illa da zai maka bayanin harafin illa alifun wawun da kuma ya'u su su uku ne hurufin illati wal wawu wal ya'u jami'an wal alif kunna huruful i'tilalil muktanif ka gane ai wal wawu ka ga wawu wannan harafin na wawu wal ya'u da ya wannan harafin na ya wal alifu da alif jami'an gaba ɗayansu su uku nan hunna su ne hurufun itilali ka gane ai a harafofin nan na illa shi ne ta al'itilali illantuwa hurufun itilali su ne harafofin illa almukuta nufi wanda ake isuwa da su ba a buƙatar na hudu ballantana na biyar ko na shida ko abin da ya sama su kaɗai na harafofin illa almukuta nufi wanda suke isu wanda wanda suke isarwa ba a buƙatar wasu su a cikin hurufun illa To, alhamdulillah nan fasalin ya ƙare babu ya ƙare sai me sai a ɗiyatul mu'udi yau shafi na nawa ne a ɗiyatul mu'udi shafi na biyar Mhm. ina za mu tashi آه، وز- وز- والذكر والذكر والعلم والتوثيق معرفة منها السنية والبدئي كالعدم الحمد لله من هذا ونشكره شكرا للإمتي مني مع الأمم والله لا أعبد خلقا سواه الذي نفسي بقدرته هو رازق الأمم يوى يتي والذكر كذا ذكر الله والعلم ده علمي لا فقه ده لا حديثي ده لا تفسيري da sauran fannonin ilimi wattaufiku da kuma katari dacewa M- ma'arifatun da kuma ma'arifa shine ilimin da ya shafi sanin Allah shi aka wali ake ce masa m- ma'arifa duka duka sani ne da al'ilmu da al-ma'rifatu da da alima ne da da da da arafa in ka ce alima ya sani a- ar- arafa shi ma ya sani amma in ya shafi sanin Allah sai a ce maka arafallah ka gane ai in ya shafi manzo Allah shi ma ana kesa da ma'arifa ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu bai ce ya'lamunahu kama ya'lamuna abna'ahu ba saboda ya shafi sani ne na shaksiyar manzon Allah da sanin ubangiji amma ka ce al-ilmu to sauran ilimi da ake karantarwa a takarda fiqhu ilimin hadisi ilimin tafsiri da sauran fannoni na ilimi saboda haka kaga ya maimaita Allah saboda bambancin da su arifai suke bambanta kalmar al-ilmu da al-ma'rifat daga an ce ma'arifa a wajen tasawufu to ilimin da ya shafi Allah da siffofinsa da kuma ilimin da ya shafi manzansa min ha daga cikin waɗannan abubuwan da zikirin da ilimin da taufiki da da'awar ma'arifan sunniyatu akwai da ta dace da sunna ta dace da shari'a wal bid'iyu akwai kuma wanda take ta bid'a wanda mutum za ga ya dauko wani suna yana wuridin sa bai san sunan menene ba bangaren zikiri kenan in ka tambaye sunan Allah ne bayi da yaqini shi ba sunan mala'ika ba shi ba sunan aljani ba kai ka rasa a ina ya samu wannan kaga wannan yana cikin zikiri na bid'a kai kanka baka san me kake faɗa ba to sauran fannonin ma haka ne kowanne akwai na sunna akwai na bid'a kalme kal adami kamar rashin nasu rashin sanin shi ma bid'a ne ka zauna jahili baka san komai ba shi ma ba abu ne mai kyau ba sai malaci alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah min haza daga waɗannan nau'o'in ni'imomi na zikirin da ya sanar da mu da ilimin da ya bamu da ma'arifar da ya bamu wanda kuma duka ta dace da sunnar manzon Allah wa nashkuru muna daɗa godiya ga Allah shukuran godiya li ni'imatihi ga ni'imarsa minni da yayi gare ni ma al'umami tare da sauran al'ummai ni'imar da ya mun da kuma wanda ya wa sauran al'ummai dukan muna godiya su ga Allah ya ce wallahi na rantse da Allah la abudu khalqan ba zan taba bauta wa wata halitta ba siwahu wanda ba Allah ba allazi wanda nafsi raina matabbaciya ce da kudratihi da ikonsa huwa raziqul umami shine mai arzuta dukkan al'ummai yana nufin dukkan halittu alhamdulillah sai mu muktarul arabi ko kuma akwai nailul arabi eh arab amma mai alif ba ba ne ainun na larawa ba nailul arabi eh samun bukata al arabu bukata eh mai mai mai alif akwai gairi ulil irbati al'irba bukata ta sha'awa shine al'irba al'arabu kuma bukata kowace iri ina ne to ina ina za mu tashi to na gani a ta ƙasa kawai za ka ce da ya ce maka biza yunalu ribhu bitta haƙiƙi da lazamtar wannan lazumi na ɗariƙar tijaniya ake samun riba bitta haƙiƙi ai a ribhul muhaqqaqu riba wanda take a bar tabbatarwa al muhaqqaqu damanuhu wanda damana na wannan riba ya zama abin tabbatarwa min al mustafa daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bi qawlihi da fadin sa sallallahu alaihi wa sallama li shaykh ga shehu tijani radiyallahu anhu yace anta min al aminina haka shehu tijani ya bada labari in ka duba jawahirul ma'ani manzon Allah ido da ido mu shafa hatan yace masa anta min al aminina kai kana daga cikin amintattu wa kullu man ahabbaka min al aminina duk wanda ya soka ko bai karbi dariƙar ka ba in dai ya soka baya gaba da kai baya kinka min al'amilina yana cikin amintattu an ta habibi yake masa kai masoyina ne wa kullu man ahabbaka habibi duk wanda ya soka masoyina ne wa fuqara'uka fuqara'i talakawanka talakawana ne wa talamizuka talamizi almajiranka almajiraina ne wa ashabuka ashabi sahabbanka sahabbaina ne wa kullu man akaza wuridaka duk wanda ya karbi wuridinka na tijaniya fa huwa muharrarun minan nar shi abin yantawa ne daga wuta ba shi kadai ba wanda ya karbi wuridin wa walidahu da iyayensa guda biyu ko da ba tijanawa bane wa azwaju da matayensa ko guda nawa ne wanda suka mutu a hannunsa ko suka yi masa takaba wanda wanda suka rabu kafin ya mutu ka gane sune sune azwajuhu wanda suka mutu a hannunsa ko kuma suka yi masa takaba wa zuriyatuhu da ƴaƴayensa amma almunfasilatu an wanda suka fito daga jikinsa banda jikoki shine lalhafadata banda jikoki ƴaƴan almunfasila wanda suka fito ƴaƴansa na tsatso wanda suka fito daga jikinsa lalhafada banda jikoki amma duka wannan a ƙarshe bisharɗi adamin inkari iyayen nasa da matayen nasa da 'ya'yan nasa ka gane wata ruwaya ko wani ƙaunar har da surukai ma to duka akwai sharaɗin rashin inkari ga shehu tijjani ya ya zama ba munkirai ba ne ba sa gaba da shehu tijjani ba sa ƙinsa ba sa masa inkari to ko ba su karɓi ɗariƙar ba in dai wannan mutumin da aka faɗa ya karɓi ɗariƙar to duka waɗannan sun shiga cikin aminci ina fata an gane kuma muharrarun ne minan nari to alhamdulillah sai me sai me al-ahadithun nabawiyya bacci ne ɗari biyu da nawa inna Allah harama alaikum hukuk al-ummahati a cikin harfin hamzatu ne har yanzu eh mu na mu dama yana ƙara ɗaya shi ya ce da tara mu ko zai zama ɗari biyu da tamanin inna Allah harama alaikum hukuk al-ummahati hakika Allah ta'ala ya haramta muku saba wa iyaye saboda girman haƙƙin uwa bai ce uƙuƙal aba'i ba sai yake umma hati daga al'ummu shi ma'uban ya shiga wa wa'adal banati da binne 'ya'ya mata yadda mushrikai da suke a jahiliya kafin zuwan musulunci saboda tsoron talauci wanda Allah ya ce wala taqtulu auladakum kashyata imlaqin ko wala taqtulu auladakum min imlaqin ko to Allah ya haramta shine wa izal mau'udatu su'ilat lokacin da za a tambayi al mau'uda a bar binnewa shine al wa'du anan mai alif amma ba mai an baki ba fa akwai al wa'du na alƙawari ko mai wa'adu ainun da dalun wannan hamza ne a saman alif shine binnewa Allah ya haramta muku binne 'ya'ya mata wa man an da hani wa hatin da kawo ka gane ai wato rikici da jayayya akan wani abu wannan yana a kawo wannan yana cewa ya hana wa man an wa hatin wato abin da shafi rikici da rigingimu tsakanin mutane wa kariha lahum qila wa qala Allah yana ƙi muku cane na tane ƙila wajen ba da labari imam nawawi ya fassara mana wannan kalma a riyadu salihin ƙila an ce kaza abin da baka da yaƙi ne ai ai an ce an yi kaza an yi kaza ai ai an ce mutum kaza aka kashe a guri kaza wa qala ko kuma ai wani ya ce kaza wani ya ce kaza kai ba ka da yaƙini abin nan gaskiya ne ko ƙarya ne duk labarin da ka ji ka ce sai ka idar Allah yana ƙin wannan gare ku abin da ba a gaban ka aka yi ba ba ka da yaƙinin faruwar abu kar ka zo kana ba da labarin ai ƙila an ce kaza wa ƙala fulanin wane- wane ya ce kaza wa kasaratar su'ali Allah yana haramta muku yawan roƙo yawan roƙon mutane wa iba'atul mali da kuma tozarta dukiya shine almubazzaranci dukiyar da Allah ya baka Allah baya so ka walakanta ta ka barnata ta rawahu al-bukhari wa muslim an al-mughirah ibn shu'bah inna Allah ta'ala yudnil mu'mina haqiqa Allah ta'ala yana kusanto da mumini zuwa ga zatinsa kai tashi ka je gida fa yadawu alaihi kanafahu Allah zai so- zai sanya masa kanafahu su- suturarsa wa ya suturuhu ya suturce shi minan nasi daga mutane in zai yi wani laifi ma Allah sai rufa masa asiri saboda imanin nasa Allah ya sani shi ba annabi bane da za a ce ba zai yi zunubi ba shi ba mala'ika bane da aka ce la ya sunan Allah ma amarahu to duk lokacin da wani kuskure nasa zai bayyana Allah sai rufa masa asiri wa yasturuhu minan nasi shi kanafa ɗin kamar labule ne Allah zai sake masa labulansa wa ya suru ya suturce shi minan nasi daga wajen mutane amma sai mutum ya zama mumini fa dama ba fasiki ba ne yawa yudilil mumina aka ce wa yuqarriruhu bi zunubihi kuma Allah zai tabbatar masa laifinsa wannan kuma yana nuni ne ga in an je lahira in an zo an tsayar da mumini a gaban zatin Allah to zai kusanto da shi ba a nesa can a cikin jama'a ana mana tambaya kowa yana ji ba zai ce a kawo shi waje na ni da shi za mu yi, sauran ba su san me ake yi ba shi ne yudinil mumina zai kusanto da mumini kuma an aka zo za a sa lab- labule a a sa shamaki tsakaninsa da mutane shi bawa daga shi sai Allah ba wanda yake gani ba wanda yake ji shi ne zai sanya masa kanafahu labulansa wa yasuruhu minan nas ya suturce shi daga mutane wa yuqarriru bi zunubi Allah zai masa zai tabbatar masa irin laifuffukan da yayi zai- zai ta masa ka tuna lokaci kaza a guri kaza a rana kaza ka ka saba mu ka aikata kaza da kaza fa- fa ya kulu Allah zai ce masa a ta'arifu zamba kaza shin ka san zunubi na lokaci kaza da kai a ta'arifu zamba kaza ka tuna zunubin da ka aikata a lokaci kaza duk sanda Allah ya tambaye shi sun shin kana tuna irin laifin da kai a lokaci kaza fa ya kulu zai ce na'am kwarai kuwa ai rabbi ya ubangiji ai din bi ma'ana ya ulidai ka gane ai ai ya rabbi bi ma'ana ya rabbi kwarai ko na tuna ya rabbi ya ubangiji ai kaga bai bai yi musu ba saboda munini ne hatta idza qararahu bi zunubihi har yayin da Allah ya tabbatar masa da irin laifuffukan da ya masa a duniya wa ra'a shi mumini yana ganin fi nafsi a cikin ransa yana ganin annahu qad halaka shi ya riga ya gama halaka tunda Allah ya tada irin abubuwan da ya faru a duniya duk sai da aka faɗa yana ganin shi kawai wuta zai je ƙala sai Allah ce masa fa inni qad satartuha alayka fid dunya ka sani fa ni na suturta wannan laifin da kai a duniya daga ni sai kai ban tona ma asiri lokacin da kai mutane sun gani sun shaida ba to wa ana agafiru halakal yawma to ni a yau ma na na yafe maka ita tunda a duniya ban tona ma asiri ba yau ma sai da na sa labule kuma babbar kowa ya ji me muke yi tsakanina da kai ba ba wanda ya sani a duniya to a yau ma na yafe maka wannan laifin sun ma yi ɗa kitaba hasanati sannan a bashi littafin ayyukansa kyawawa biyamini da hannunsa na dama wannan mumini kenan al'alasa da mu wa ammal kafiru amma kafiri wal munafiqu da munafiki idan Allah ya ce a ta'rifu zamba kaza a ta'rifu zamba kaza fa ya ƙul sai ce al'ashahadu Allah ina shaidu a kawo min shaidu ni ban yi ba a lahiran ma wai yana neman shaida shi shi yana ga cutarsa za a yi sai- zai zai ce Allah ya- ya kawo shaida sai manzo Allah ya kawo ayar alƙur'ani yace ha'ula illazina kazabu ala rabbihim waɗannan su ne waɗanda suke ƙaryata ubangijin a duniya ma sun ƙaryata shi ba su yadda ba a lahira ma ya kira su ya tambaye su laifin da suka yi sun ce a kawo shaida ala la'anatullahi ala zalimi ala na'am ku saurara la'anatullahi inuwar Allah ta tabbata ala zalimi daga kafirai azzalimai rawahu ibnu majah an ibnu umar inna fil laili la sa'atan illa la sa'atan haqiqa wallahi akwai wata awa to naka akwai inna fil laili la sa'a a can kasa to sai mu karanta wannan tunda mu akwai a namu tunda mu wannan nakun shine yake kasa da wannan inna fil laili la sa'atan haqiqa wallahi akwai wata awa guda a cikin dare wai ba sa'atu lailatul jumu'a ba ba sa'atu yawmul jumu'a ba wannan a kowane dare a cikin awoyin dare goma sha biyu manzo Allah ya ce wallahi akwai akwai wata awa daya la yuwafiquha rajulun muslimun ba wani mutum musulmi da zai dace da wannan awar yas'alu Allah ta'ala khairan yana roƙon Allah wani abu na alheri min amri duniya wal akhirah daga al'amarin duniya da na lahira inda alheri ne illa a ɗahu iyahu sai Allah ya bashi wannan abin da ya roƙa wa zalika wannan sa'ar kulla lailatin ana samunta a kowane dare ko- wai wai ba sai daren juma'a ba ba sai yini wancan ma daban wannan na kowane yini ne to amma an ɓoye ta amma malamai sun fi tsammanin ta a ƙarshen dare a a- ce aka inna filali la sa'a a shari'a daga lala ta faɗi hukuncin dare ya shiga to amma an fi tsammani da ƙaunar samunta a ƙarshen dare daga ƙarfe biyun dare zuwa hudowar alfijir a wannan lokacin ake tsammani da raja'i na samun wannan sa'a guda ɗaya saboda haka in ka raye dare daga ƙarfe biyun dare zuwa wayewar gari shine wakatun sahari to a wannan tsakanin ake ƙaunar samun wannan sa'a rawahu muslimun an jabiri ko inna allaha yuhibbu idza amila ahadukum al-amala haƙiƙa Allah yana so idan ɗayanku zai aikata wani aiki karatu za ka yi ko wani gini za ka yi ko wani kasuwanci za ka yi ko wani noma za ka yi ko kiwo za ka yi to Allah yana son an yi tukin nahu ya kyautata wannan aiki shi ne itikani a tukin allazi a tukana kulla shai sun Allahi lazi a tukana kulla shai shi ne al'itikanu kyautatawa ka yi abu ne kyau ka yi iya iyawarka ka yi mai kyau shi ne itikani to Allah yana son kowa in zai yi aiki an yi cikin nahu ya kyautata shi ka yi wanda za ka mora har bayan ka su amfana rawahu tabarani inni lastu asta'minu ahadan manzo Allah ce ni fa bana daukan wani mutum aiki hatta ushari dahu sai na shaddanta masa irin ladan da zan biya shi ba zan baka aiki sai ka je ka gama sannan na na- na dau kuɗi na baka kalan Allah ya isa ba zan shaddanta maka nawa ne ladanka kaza ne a'a ya mun yawa mu daidaita sai ka yadda la- mu- mu- mu- mun yi sharaɗi ga abin da zan baka wannan aiki na kwadago kenan to akwai kuma mutanen da yake ɗauka ya tura su wakilci zuwa garuruwa na musulunci a matsayinsu na gwamnoni to su ma ba ya ɗaukar su aiki sai ya mutu sharaɗi rawahu dailami inna Allah ta'ala ya ajabu min sa'ilin Allah ta'ala yana mamakin mai roƙonsa yas'alu gairar janna da yake roƙon wani aljanna Allah yana mamaki bawansa mumini ya tsaya Allah ka bani kuɗi Allah ka aula mun wance Allah ka bani gida Allah ka bani motar hawa Allah ka Allah yana mamaki ga aljanna nan ba shi yace in ka roƙe shi kana da wani- wata bukata da tauta aljanna a matsayinka na na na na mumini amma fa ba zai hana Allah ya baka abin da ka roƙa na duniyan ba amma dai Allah yana mamakin ka kana mumini ka tsaya roƙon wani abu gairar jannati wanda ba aljanna ba ko menene ba karewa zai in- idan ba aljanna ba ne wa min mu'di manzo Allah ya ce Allah yana mamakin mai yin kyauta yu'di amma da yake bayarwa li gairillahi ba dan Allah ba zai ɗau abinsa mallakarsa ya miƙa amma wai a zuciyarsa don wani abu na duniya ya bayar ba don Allah ba manzo- Allah Allah yana mamakin wannan ga wanda ya ce man zallabi yuqridullaha qaradan hasanan fa yudaihu wa zai ranta wa Allah rance mai kyau shine kai da ikilasi da dukiyar halal shine qaradan hasanan fa yudaihu Allah zai zai lukanya masa kuma ya ce wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin duk abin da kuka gabatar ga kawunanku na alheri shine kyauta da sarƙar da kuka yi shine kun gabatar to tajiduhu inda Allah ko za ku same shi a wajen Allah huwa khairan wa azama ajran shine mafi alheri fiye da yanda ka bada shi wa azama ajran shine mafi girman lada to amma sai ga mutum yana bayarwa don wani abu sa na duniya kamar kyautar yan siyasa suna bayarwa ne dan in zaɓe ya zo a zaɓe su ba don su samu lada a wajen Allah ba in ka ga sun tona muku bohol to ba da Allah suka yi yawa don a ce wani ai yayi aiki in ya dawo neman ƙuri'a a sake zaɓensa amma a zuciyarsa ba ba da Allah yi ba to irin wannan Allah yana mamakin su mutumin da zai ba da abinsa amma li gairin lahi ba don Allah ba wa min muta'awwizin Allah yana mamakin mai neman tsari ya ta'awwazu yana neman tsari a wajen Allah min gairin nari daga wani abin da ba wuta ba ko ku a wani abin da a dalilinsa zai zame masa sanadin shiga wuta babu laifi don ka nemi tsari daga shaidan Sab- a- a'udhu billahi minash shaitani rajim ba laifi bane saboda in baka nemi tsari da shi ba shi zai maka sanadin zuwa wutar ko amma wai kana neman tsari daga sharrin ɗan sanda ko sharrin soja ya ya zo ya da abin da zai ba mutuwa ba sai ƙarshe dai in ka- in ka je aljanna ba- ba shi kenan ba duk tsarin da zaka nema ka nemi tsari da wuta da abin da zai zame maka sanadin zuwa wuta wannan shine abin da ya kamata ka nemi tsari آه، رواه الخطيب علي, علي بن عمر إن تو الحمد لله سيدي a cikin nahul wani ba akwai hati kamfa jumali eh to da me muke fasara shi kawo wannan yana kawo wannan yana yaki ai kaga an samu sabani wannan yana kawo shi ne hati kul hatu burhanakum ku kawo hujjojinku idan mutum ɗaya ne hati inda yawa ne hatu ku kawo wannan yana halawa man'in kenan wa hati wannan kuma yana kawo ai kaga ba za a daidaita ba. to Allah baya son mu jayayya kenan alhamdulillah babi na ɗari uku riyadu salihin باب كراهة شروع المأمور في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة babi ne da yake bayanin karhancin halayin nafila a wajen mamu ba da shuru'il mu'azzini fi iqamati sala bayan haduwar mai kiran sallah a cikin iqamar sallah da can baka zo da wani masallaci kai rak'ata ne fajiri ba ko tahiyatul masjidi ko rawatibul farila baka yi a gidanka ba baka zo da wuri ba sai da liman ladan yana tada ikama kai kuma ka tsiri yin nafila wannan makaruhi ne domin ba a son tserewar kabbarar harama sai in ya zama dole akan yin nafila taka gara ka bari ka liski kabbarar harama ya- ya fi maka falala M- makaruhi ne ka fara yin nafila bayan ladan ya fara ikamar sallah sawa'un daidai ne kanatin nafilatu sunnatan nafilan nan ta kasance ta sunna ce irin su shafa'i da wutiri tilka sala a'a kanatin nafilatu sunnata tilka salati sawa'un nafilar da za ka yi ta kasance sunna ce ta wannan sallar kamar rawatib nafila biyu da ake yi kafin azahar ko biyu kafin la'asar eh ko rakatan na fajr da ake kafin sallar asuba irin wannan ce au gaira ko watanta ko wata nafila ce haka kawai daban za ka yi duka an karanta wannan in dai an fara yin iqama an abi hurairah radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallama qala manzo Allah ya ce idza uqimatis salatu idan aka yi iqamar sallah to fala salata ba wata sallah da ta halatta illal makatubata sai a bar wajibtawa ita ce wanda aka yi mata ikama ba wata sallah daban da za ka yi in ba wannan da ake mata ikama ba rawahu muslimun babu karati takasisi yawmil jumu'ati bi siyamin aw laylatihi bi salati babi ne da yake mana bayanin karhancin keɓance yinin juma'a da yin azumi ba za ka yi azumin nafila ba kai sai ran juma'a wannan makaruhi ne aula lati ko kuma daren juma'an ka keɓanta shi bi salatin da yin sallah ko bi salatin da yin salatin annabi duk yana ɗaukuwa akwai wanda su ba sa tashi yin ibada sai daren juma'a ko wani makaruhi ne idan ka mutu kafin juma'ar ba ai ba ka da garantin za ka kai juma'ar kai da ake so ka samu falala da lada a kowane rana a kowane dare in juma'a ta zo ita ma karaya ta ba ba laifi ba ne amma kar ka keɓance wai sai a daren juma'a za ka tashi yin sallan nafila ko za ka tashi yi wa manzan Allah salati kowane dare ma ka yi masa an abi hurairata radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallama qala ya ce la tukhsu lailatul juma'ati bi qiyamin min bainil layali kar ku keɓance daren juma'a da qiyamul laili min bainil layali a tsakanin darare wala ta kusu yawmul jumu'ati bi siyamin min bainal ayyami kar ku keɓance yinin juma'a da yin azumi a tsakanin sauran kwanaki illa an ya kuna sai dai in mutum ya kasance fi saumi a cikin azumi ya sumu a dukkan da ɗayanku yake azumtarsa kana da wani azuminka da kake yi a jere sai juma'a ta faɗo a cikin wannan ba laifi ka yi- ka yi- ka yi ka yi azumi ko kuma azumi na bakance da da ya faɗo yinin juma'a ba- babu wannan karhanci rawahu muslimun wa anhu daga abu huraira sami'tu rasul ala yace سمعت رسول الله ناجي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يقول yana cewa la yasumanna ahadukum yawm al-jumu'a kada dayan ku yayi azumi a ranar juma'a illa yawman qablahu sai dai in ya hada da yinin da ya gabaci juma'an aw ba'dahu ko kuma yinin da ya biyo bayan juma'a Mu- shine asabar kenan rawahu ah, muttafaqun alayh bukhari da muslim وعن محمد بن عباد قال يتي سألت جابرا لا تنبئي سيدنا جابر عن عبد الله رضي الله عنه أنا النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة شن النبي صلى الله عليه وسلم دقسكنا يا يهني قعد من ين الجمعة قال نعم جابر يتي مسا قريكوا متفق عليه بخاري ده مسلم في اتفاق جليش وعن أم المؤمنين قالوا تلقى أول المؤمنين جويرية بنت الحارث سيدتنا جويرية إر حارث رضي الله عنها أن النبي حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم إتك يا يا روية بفعل يا روية با روا تو جويرية تي bane bane suke ce mata yawa hajjarwa ko juwairiya ita ce kuma zuwaira abun hausawa zuwaira kaga nasu ya ma fi kaman fito a kaɗan sai dai jimin suka mai da shi zalu zuwaira sai suka cire ne ya'un ta biyu zuwairiya eh zuwairiya to da ma zuwairiya suka ce kaga harafi ɗaya kawai suka baddala amma zuwaira wancan ya ta biyu ɗin ita suka cire juwairiya akwai wai riya kaga ya bi ce sai suka ce juwaira kamar juwaira kenan alhali ko juwairiya ne bintul harisi radiyallahu anha annan nabiya sallallahu alaihi wa sallama hakika manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama dakhala alaiha ya shiga wajen ita sayyidatuna zuwairiya yawmal jumu'ati a ranar juma'a wa hiya sa'imatu a lokacin ita tana azumi ran juma'a qala sai ce a sumti amsi to shikenan ni qala yace fa qala ne naku shikenan sai yace in ka ce fa qala sai ka sai ka sai yace in ka ce kuma qala yace fa qala sai yace a sumti amsi shin kin yi azumin nafila ne jiya jiya alhamis kin yi kika hada da yau juma'a qalalla tace a a jiya ban yi azumi ba qala ce turidu an tasumi gadan kina da niyyar ki yi azumin nafila gobe qalat la tace a a gobe ba ni da niyya qala yace fa abdiri to ki karya azumin ka gane eh ita juma'ar kawai ta dauka jiya ba ta yi ba kuma ba ta da niyyar yi gobe to ya nuna maka in za ka yi azumin lafiya ran juma'a sai ka hada da alamis da juma'a ko kuma in juma'ar ka dauka to sai ka hada da asabar kaga baka keɓance juma'a ita ita kadai ba a a wannan satin rawahu al-bukhari alhamdulillah sai ne to tafsir na za mu tashi yawwa muna cikin sur- suratu tauba ko innama sabilu shafi na nawa aya- aya ta nawa shafin tukun a nan ka buya a'a shi din nasa irin nawa ne ɗari nawa ɗari da- da hamsin da hudu ba yawwa to ina ina za mu tashi نعم آه، آه. a gefen dama ko hagu da da arba'in da biyar kenan to ina za mu tashi Ah, ah, ku- ah, kuka ce menene? na? ɗari da arba'in yawwa yawwa bismillahi rahmanir rahimi Allah ya ce wa min al'arabi aje ba an gaya mana al'arabu a shaddu kufran wa nifaqan ba eh da kuma wa min al'arabi mai take ma yusuku magaraman to ba dukkan su ne suke da irin wancan munanan sifa ba Allah ya ce wa minal a'rabi daga cikin larabawan ƙauye man yuminu billahi wal yawmil akhir akwai wanda yake bada gaskiya da Allah da ranar lahira ka juhaina kamar kabilar juhainata wa M- maziya ko muzuna eh Eh, kun samu gurin kuwa baba na duba mana namu wannan Ka- eh, ku duba gurin kalmar mu- mazina din yawa wa min alabi man yuminu billahi wal yawmil akhir ka samu gurin to kai kasa mana da shi wa wa min al-arabi zaka gani eh to gaban juhaina akwai ya wa to shikenan wa wa mazina kenan ka juhaina wa mazina kamar kabilar juhainata da kabilar mazina sun su ma waɗannan su sun ba da gaskiya da Allah ba irin wanda muka karanta a ayar jiya ko? Eh, wa min al-arabi man yattakizu ma yanfiqu ma- magaraman a ƙarshe aka ce maka wa hum banu asad wa gadfana su waɗancan a lokacin munafukai ne banu asad da kuma banu gadfana amma su waɗannan a lokacin sun ba da gaskiya shine Allah yake misali da su larabawan ƙauye na Juhaina da Mazina wa min al-arabi man yuminu billahi wal yawmil akhir wa yatakidu ma yunfiqu kuma yana rukon abin da ya ciyar fi sabilillah ƙurubatin a matsayin ibada ya bayar ba magaraman ba irin na wancan a shi ya riƙe abin da ya ciyar ƙurubatin kusanci ne tuƙarribu da take kusanta shi inda Allahi a wajen Allah wa wasilatan kuma ya riƙe ta tsani ila salawatin rasuli zuwa ga addu'o'in manzon Allah salawatu bi ma'ana da'awatin rasuli dama kalmar sallah tana ɗaukar lugar addu'a suna ɗaukar luga ta sallah ka gane ai yawwa to addu'a ake nufi a nan abinda ya bayar fi sabilillahi nan ya riƙe shi ya bayar ne a matsayin abin da zai kusanta shi ga Allah kuma ya samu addu'ar manzon Allah lahu a gare shi ala Allah ya ce na'am inna halalle ita nafaqatum wannan ciyarwar tasu qurbatun ibada ce da take kusantar da su a wajen Allah qurbatun bi dammi ra'i qurbatun iri qira'ar mu kenan qurbatun bi dammi ra'i wa sukuniha da kuma sukunin ra'i qurbatun qurba kusanci qurba mai kusantawa qira'a ce guda biyu ala innaha qurbatun lahu lalle ibada ce da take kusantar da su inda hu a wajen Allah fa yudkiluhumullahu fi rahmatihi da sannan Allah zai shigar da su a cikin rahamarsa ita ce jannati aljanna ita ce rahama anan inna Allah haqiqa Allah gafurun mai yawan gafara ne li ahli dafi ga ma'abota binsa rahimun mai jin kai ne bi- bihim gare su والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والسابقون wanda suka rigayi kowa shiga musulunci al'awwaluna na farko farko min al-muhajirin daga cikin wanda suka yi hijira daga maka zuwa madina wal ansari da kuma lansaru mutanen madina da aka kaurato garin su wa hum waɗannan da Allah yake maganar su sune man shahida badra a a kauli na farko wanda suka halarci yakin badar au ko kuma jami'u sahaba dukkan sahabbai wanda suka yi hijira daga maka zuwa madina kafin fatu makkata ko kum- da kuma lansaru da suka kalbi baki suka musulunta kafin fatuhu makkata wallazi na taba'uhum da wanda suka biyo bayansu kaga jinin sahaba anan tana aiki dukkan sahabbai su ne a sabiqun al-awwalu na minal muhajirin wal ansari to wallazi na taba'uhum su ne tabi'ai wanda suka biyo bayansu ila yawmil qiyamah ajibin shari har zuwa tashin al-qiyamah in dai suka biyo bayansu bi ihsanin da kyautatawa fil amr cikin aiki to radiyallahu anhum Allah ya yadda da su bi da'ati a dalilin da'ar da suka yi masa ya yadda da su wa radu anhu su ma sun yadda da Allah bi sawabi a dalilin sakayyar da zai musu ciniki ne da aka yi kowa ya yadda Allah ya yadda da hajar da suka zo da ita ita ce da'a su ma sun yadda da kuɗin da zai biya su shine aljanna kowa ya yadda wa adda lahum jannatin kuma Allah ya tanada musu aljanna ta jirimin tatar anhar wanda kolama take gudana a ƙarƙashinta wa fi qira'atin ta tajri tahta hal anhar gade bago ko amma a qira'ar mu ce ta warshu wa fi qira'atin a wata qira'a kamar sauran ayoyin ta zo bi ziyadati min tajri min tahta hal anhar su a wata kira babu gade babu duk inda aka ce jannatin tajiri sai an ce min sannan ta hati ha amma a kira'ar mu tajiri ta hata hal ansaru shi ma an ka koma asali dai mansubun ne bi nazil kafir an cire kafiri ne mai yin kisra sai ga mata hata al anharu korama tajiri tana gudana ta hata karkashinta in ka ce fi ko min to tana gudana min tata daga ƙarƙashinta daga duk dai ma na tsaye ne. al'anharu ta jiri tata tana gudana ƙarƙashinta in ka ce al'anharu ta jiri tana gudana min tata ta ƙarƙashinta duka ma'ana ɗaya ne ba wani bambancin ma'ana khalidina suna madawwa mafiya a cikinta abadan har abada zalika wannan shiga aljanna da dawoma a cikinta alfawzul azim shine rabo wanda yake mai girma wani gu aka ce zalika huwa alfawzul azim nan kuma babu huwa zalika alfawzul azim wannan shine rabo mai girma to da wannan aya sufaye suka kafa hujja suke gaya wa shehunansu da radiyallahu anhu ka san a ka'ida na ahli sunna wal jama'a dan a bambance maziya ta sahabi da wanda ba sahabi ba in sahabin manzo Allah ne sai a ce radiyallahu anhu idan ba sahabi ba ne tabi'i ne ko tabi'u tabi'i ne sai a ce rahimahullahu ta'ala ko su kuma a wajen arifai sufaye su in dai mutum sun yarda da shi suna masa kyakkyawan zato masoyin Allah ne kawai za su ce masa radiyallahu anhu kuma ba nufi bane suna da hujja wannan ayar tun da gashi Allah ya ce maka wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari sai ce wallazina tabauhum da wanda suka biyo baya to kar ka ce tabi'ai kadai ake nufi sai mai shaita maka ila yawmil qiyamah duk wanda suka biyo bayan sahabban manzon Allah har zuwa tashin alkiyama inda sun biyo bayan su bi ihsani da kyautatawa shine sharadin fil amal cikin aiki to radiyallahu anhum wa radu an Allah ya yarda da su su ma sun yarda da shi kaga wannan hujja ce mai ƙarfi wa adda lahum jannatin tajri tahta al-anharu khalidina fiha abadan zalika al-fawzul azim wa mimman hawlakum to alhamdulillah shine sumunin ba to alhamdulillah fatiha da salatul fati Allah ya biya mana dukkan bukatunmu da bukatu waɗanda suka umarce mu da addu'a bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونسيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النسير سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح الحمد لله ما شاء الله وعليكم الراجل أولك ولا أول سؤال الله يفاكح أولك ولا لا زي ولا مكان زي ما يعني بقى نعم يعني زي ما يعني بقى ولا ولا يلو من دي كاو كان كل كان ولا ولا كاو كاو تو آه ولا لا ولا سؤال الله أولك نعم ya sami kan ga kanya oho to ina ga sako ya bari ko kuma bai sani ba alaihi gida lafiya alhamdulillah kabar alhamdulillah alaihi sannan ka gida lafiya assalamu alaikum ina Allah ya saka Allah ali gida lafiya alhamdulillah daga wajen ka ne to ya sami ne ba mun tafi da yaro ya asibiti oho yau din kenan fitowar ku yawa to kai ya samu ko yawa to to ka ji fatu ya samu